الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komai da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatun fiqh muna karanta ahadari wadda ake mata take matatan mai sallah ya ubangiji Allah ya bamu ikon fahimtar abin da muke karantawa a ciki da aiki da shi sannan kuma Allah ya kaddare mu da zuwa wannan lokaci wadda yau muna sha biyu ga watan rabiul awwal wadda shekara ta 1446 wadda ta yi daidai da 15 ga watan tara 2024 ya ubangiji Allah ya karba mana wannan darasi kuma yau in Allah da zamu dora darasi na bakwai kenan Allah ya ba mu sa'a kuma a cikin wannan darusosi da muke yi gaba daya tun daga na farko har zuwa wanda muka kawo yau duk wani fasali a cikin littafin nan ya kare abinda za a yi shine babi in an ce babi kuma to babin littafin nan daman guda ɗaya ne a cikin littafin gaba ɗaya akwai fasali guda goma sha shida guda sha bakwai daidai to da babin shi shine sai ya tashi guda goma sha takwas ubangiji allah ya ganar da mu kuma mun ce dai ba za mu bar abun ya dinga tafiya haka kawai su muna ta yi ba duk da cewa akwai littafin a cikin nan kuma ana fito da su wani lokaci amma sai an yi dogon darasi sai ga an fito da shi to lalle akwai tambayoyi masu ƙarfi dan tambayoyin cikin littafin za mu mawa littafin ɗaiɗaya ne in Allah ya yarda in haliyan ya sa mun gama littafin sai mu dawo kuma mu warware ababen da muka yi a cikin littafin saboda me saboda abin da muka karanta din ya zama muna lura da shi cikin aikin da muke da shi yau da gobe ko koya shi babin nan gaba ɗaya abin da zai yi shine akan rafkanuwan mai sallah da yake samunsa shine zai yi magana a kansa daga farkon kuma babin har ƙarshen littafin ita ɗaya ce bangiji Allah ya ganar da mu a cikin fasali da muka yi fusul gaba ɗaya guda goma sha shida ɗin nan farko abin da ya fara da shi ya fara da tsarki ne ya fara da me da tsarki kaga tsarki abu ne babba wanda kuma an a wannan lokacin an yi dogon magana kan cewa tsarki ya rabu da tsarkin na jikinka dandani da na zuciyarka a cikin tsarkin akwai wanda ya fi kowanne mahimmanci mun yi magana cewa wanda ya fi kowanne mahimmanci a tsarki shine tsarkin zuciya in baka da tsarkin zuciya dan kayi na jiki aikin banza sunan shi Allah ya ganar da to yanzu wannan babin sai yace babun fi sahawi yace babi a cikin maganar rafkanuwa wasujudu sahawi fi salati sunnatun yin sujjada na rafkanuwa a cikin sallah sunna ne Allah ya ganar da mu falin nuqsani sajadatani idan dai ragi aka samu na sunnonin da suka kai biyu to ana sujjada guda biyu qabla salami wannan kuma ana yin shi kafin a sallami in an ce qabla kafin ba'ada baya ba'ada tamami tashahhudaini bayan an cika tahiyan nan guda biyu yana ma magana a sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku yazidu ba'adahuma tashahudan akhar sai ka ƙara wata tahiya a bayan sujjadan da kai din wata tahiya ta daban abin da yasa ya gaya maka akwai masaban da ba sai kai ƙara tahiyar ba in kai sujjadan zaka ce assalamu alaikum kuma tayi Allah ya ganar da babba abin da ake nema a ilimi shine ka gane me kake yi ba wai kawai naga ana yi ko kuma ba haka naga ake yi ba ba shine ilimi ilimi shine a ana yi da hujja shikenan Allah ya fahimtar da mu haka shi yasa haye mai littafin nan yace maka saboda a masabar ita ana yin wannan sujjada ana wannan karin tahiyya din yace yazidu ba'adahuma tashahudan aka sai ka ƙara tahiya a bayan wannan da kai wata ta daba kaga ya bambance maka ta wanda kai na sallah da wanda ka zo ka samu rafkanuwa a ciki Allah ya fahimtar da mu wa ziyadatu wannan yayi magana akan ragi ne yayi magana akan me ragi duk abin da aka rage inda sunnonin sun kai guda biyu ko sama da haka to za a yi me za a yi sujjadai guda biyu bayan ka yi tahiyanka qabla salami kuma za ka yi ne kafin ka sallame kamar yaya shine yanzu misali mutum ya rage ya rage me ya rage ya rage bayyana karatu ko ya rage koyewa da ka rage bayyana karatu me ka rage daman sautin ba ai sautin fitar da shi shine sunnar ko to ga karanta karatun ai kuma a tsaye kake yi to yanzu abinda ita kuma mu'akkada ne tana da ƙarfi rage sautin kawai kai ta ɗauki cewan za a mata sujjada saboda ƙarfinta Allah ya fahimtar da mu to ba an samu ragi ba na ragin me na sauti sautin sa ya cire kaga ragi ya faru sai ya ce to za a yi me sujjadai guda biyu kafin sallama shine mai bayan kayi tahiyanka maimakon ka ce assalamu alaikum to ba za ka ce assalamu alaikum din ba sai ka yi sujjadai guda biyu bayan kai sujjar guda biyu sai kai me sai kai tahiyya sai ka ce assalamu alaikum wa ziyadatu in kuma ƙari ne sajadatani yace sujjadai ne guda biyu ba'da salami su kuma bayan kai sallama ya tashahudu ba'da huma za ka yi fatahiya bayan tahiyyar da bayan sujjadai da kai guda biyu wai sallimu kuma za ka sallame taslimatan sallamewa ukura ta daban kaga kayi sallama ɗaya yanzu kayi me kayi sujjadanka guda biyu sa'annan kuma ka dawo ka ƙara wata tahiya din sa'annan kuma ka ce assalamu alaikum Allah ya ganar da mutumin da ya yi tahiya yayi sujjade guda biyu din bai ƙara wata tahiya ba ya sallame tayi Allah ya fahimtar da mu amma ma a cewan maganar da ne a farko wa man nasiya sujudal qabliya wanda ya manta sujjadan qabli ai nan an gaya ma meye ne ƙabli meye ne baɗi ƙablar salami ana yin sa meye kafin ka sallami ba da salami ana yi yaushe bayan an sallami ƙablar salami tana faruwa ne wurin ragi ba da salami tana faruwa ne wurin ƙari me na ƙara ka ƙara abubuwan da suka kai za a masa sujada su ne mai sunoni guda biyu yanzu ka ƙara suna ɗaya ba za a mata sujada ba in ka sake ka ce to ai yanzu yanzu kamar misali alkunut ai karanta ta sunna ne to sunna mustahabbiya to yanzu misali sai ka manta baka yi ta ba cikin sallah sallan asubahi da'ima kamar wanda muka saba to sai ya zama tuka ce to tunda haka ne bari mata me mata sujjada tunda har alqunut ba to kana yin sujjada sallar ta baci gaba daya saboda bata kai a mata ba komi na da me komi na da bigiransa shi yasa mutumin da yake karanta hadisai zalla ba ruwan shi da fiqhu to zai sha wuya gurin addini kuwa saboda me saboda ai fatiha tana da tana da hadisinta to qunut ma tana da hadisinta amin ma yana da hadisi to ka gaya mu a ciki wanne ne yafi wani girma kaga dole ne sai ka waiwaiciwa kai ka rubuci malaman fiqh su ce abin da ake nufi da wannan kaza ne abin da ake nufi da wannan kaza ne Allah ya fahimtar da mu wani lokaci na'am na'am ko an samu wannan ku na'am shi kenan a hakan ma daidai ne wa man na ƙasa wa zada ko da wannan littafin bugunsa da wannan da bambanci ina ga gaba za mu iya samu amma ce wa man na ƙasa wa zada wanda ya rage ya yi ƙari a lokaci guda sajada ƙablar salami zai sujada kafin sallama me yasa aka ce yayi kafin sallama saboda ka fita daga sallan aiki ne ai to kafin ka fita ne ake so ka jona ta ita ce ƙablar salami da kwai hadisi rubuce kowanne kai yau kabli kai ko ba kai ta ɗauke maka aikin da ake nufi amma meye ne ake bambance maka ana bambance maka ka san sallar ko baka san ta Allah ya fahimtar da mu wa ziyadatu sajadatani aka ce ƙari sujjada ne guda biyu ba'ada salami bayan sallama ya tashahudu ba'ada huma zai yi tahiya bayan sujjadai din wai sallimu sa'annan ya sallame taslimatan sallama ta daban ukura wata kamar yadda aka yi wancan wa man naqasa wa zada wanda ya rage yayi ƙari qabla salami zai yi mai sajada qabla salami zai sujjada kafin sallama kaga na liman din mun iso ko Allah ya ganar da mu kamar yaya to yanzu misali mutum ne ana ɓoye karatu sai ya bayyana ai ƙari ne me ya ƙara sauti ai sautin sai ya ƙara wancan me ya rage ana bayyana karatu ne sai ya ɓoye me ya rage sauti nan kuma me ya ƙara sauti to tun da shi ne ya ƙara me zai yi sajada ƙablar salami zai yi ba'da salami zai sujjada bayan sallama wa man nasiya sujudal qabliya wanda ya manta sujjadan qabli hatta sallama har ya sallame sajada in kana qariban to yayi sallama bi ma'ana yayi wannan sujjadan ta koma me ta koma ba'da salami kaga wannan hadisi kaga ya dawo ya ƙara ma aiki a nan gurin ba shikenan ba kaga ba da ta ma ba tashin hankali wa in ɗala in kuma ya yi tsawo au kharaja min almasjid ko ya fita daga masallaci batsala sujudu sujjadarsa ta ɓaci anan abin da ake nufi in kana ƙariban in yana ci yana cewa assalamu alaikum sai ya tuna ai zai yi ƙabla salami kamar mun fahimta shine ƙariban ɗin to kawai ya sujjade ta a matsayin ba da salami ba komai ta ɗauke shi wa in ɗala in kuma ta yi tsayi shine da ya sallamin sai ya ci gaba da wani harkansa a masallacin ko da yana ciki sai ya ci gaba da mai wani harkansa au kharaja kai ko ma ya fita ma minal masjid daga masallacin batsalar sujudu to sujada ta baci wa tabtulu salatu ma'ahu tanan sallar da yayi ma tana baci saboda shi amma akwai sharadi in kana ala talati sunanin in ya kasance sunnonin da ya bari sun kai uku kaga ashe dole sai ka san menene sunna a cikin sallah in baka san su ba ya zaka yi ka san ka bar su kaga ba zai yi ba ko to dole ne idan mun zo in Allah ya yarda a wannan babin idan mun kare littafin nan zamu zo mu mawa abun nan filla filla sai mun fahimci mun gane in ba mu gane ba sai mu sake maimaita littafin saboda mu abun da muke nema a gane ba mun gama littafi bane shine damuwa a da ka karanta littafin kan wani zai iya tambayan ka a ciki ka bashi amsa shine abun da ake neman kasan ilimi Allah ya babu da sauki ilimi yana da kashi kamar haka ilimi kashi yana da ki kamar ko wani haƙware guda shida na farko aka ce jahalu aka ce al'ilimu ilimin kanshi shi yanzu ilimi mene ilimi sai aka ce abinda ka haƙiƙance shi ne sannan a zahiri kuma shi ɗin ne kuma kana da hujja a kan shi to ya zama ilimi sai jahilci me jahilci jahilci shine abinda baka sani ba yanzu ka sani shikenan fa ka gama sai me sai ta ƙalidanci ta ƙalidanci shine yanzu ka san abin ilimi ne amma baka da hujja a kan shi kamar me kamar yanzu azumi ai ana azumi misali yaro ya tashi daga gidansa ya gano ai ba abin da aka fi saurin yi ko azumi ko sallah ko yaro ya tashi bai amma bai da me bai da hujja aya ko hadisi kan cewa azumin nan a kansa ran da ya ce makaranta aka ce masa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum to ilimi ta zo masa ko ba ta kalidanci ba kenan ya tashi daga ta kalidanci ya koma ilmun sai kuma mai wahami abinda kake ko shine ko ba shi ba ga zannu duk yana cikin ki ne na mai na ilimi Allah fahimtar da ku to abinda ake nufi shine in kana ala salasi sunanin in ya kasance ka bar sunnoni guda uku au akthara ko sama da uku min zalika yana daga haka bi ma'ana ai abinda zaka yi shine hukuncin baya idan har kana assalamu alaikum qaribun kai sujjada ta koma badi in kuma ta dala ta yi tsayi be ta budul tana baci kamar shine maganar hukuncin ko shi yasa yace maka zalika kamar wanda maganar da aka gaya maka wa illa in bata kai kuma guda uku ba fa fala ta budulu ba za ta bata sallar ba amma mun fahimta dole ashe sai ka gane nawa ka bari da za ka yi sujjadar nan dole nawa ka bari su din yaya suke bale ka ce su din kaza ne kuma ka bar su shi yasa duk mutumin da ba za a ce masa a farilla sallah farilla kan guda nawa ne ya gaya maka adadin farilla ba eh me littafin ne yace guda goma sha biyar a wani littafi kuma guda sha hudu ne amma daukan wani aka ya kasa cikin wani ya baka da matsala baka san su ba misali eh ka san adadin su amma ban san su ba to akwai sauran aiki in yana neman ilimi to an masa rangwame zai iso amma in yana zaune har kawai sha'anin sa yake to sallar da yake ba ta karbuwa Allah ya fahimtar da wa man nasiya sujuda ba'diyya wanda kuma ya manta sujjadan ba'di fa sajadahu zai sujjade ta walau ba'da amin koda bayan shekara kai amin fa shekara guda ka tuna eh kwakwalwar mutanen da ne na yanzu ka akwai aiki yayi yanzu an jima kaɗan ma ce ya manta wa man na ƙasa faribatan to in kuma farilla ka tauye ka rage fa fala yujzihi sujudu shi kan sujjada ba zai isar masa ba an ha don ka bar yanzu misali ka bar me ka bar sujjada ko ka bar yin ruku'u ko ka bar karanta fatiha fala yujzihil me sujudu anha sujjada dai ba za ta isar masa ba saboda ya bar wannan nace to yanzu kan na bar farilla na bar kabbaran harama to shikenan tunda har ina cikin sallar na tuno na bar kabbaran harama bari zan yi qabla salami saboda ba ya rage ba to ba za ta yi ba saboda farilla aka ce in ba shi ba sallah in ba shi ba sallah wa man naqasal fada'ila amma mutum in ya rage mustahabbi fala sujuda alaihi to shi ba sujudan da zai kamar yadda muka yi magana al-qunut al-qunut kana ta mustahabbi ne dan ka fata sallah ba za a zo ka ce dan yawan ta ga ta harfa sai an tsaya da dan tsayi ma amma to ka dawo da bi ma'ana kai sujjada don ita to kana yin sujjada sallah ta bace wala ya kunu sujudul qabliyu sujjadan qabli baya kasancewa illa li tarki sunnataini sai da barin sunnoni guda biyu fa akthara ko kuma wanda yafi haka to alqunut da aka ce ma sunna ce ita ai ba ta da karfin guda biyu ne yanzu bayyana karatu da aka ce sai aka ce in ka bar mata bayyana karatu ko ka manta ɓoye karatu misali to za ka yi sujjada to ai inda alqunut ta kai ta karfi da bata zama sunna mustahabbiya ba kamar mun gane da ta zama sunna sunna akwai sunna farilla Allah ya fahimtar da mu wa amma sunnatun wahidatun amma kaga sunna guda daya ina ji ban tsallake ku sujjadun wahidatun bi ma'ana kaga sunna guda daya fala sujuda laha ba a mata sujjada illa sirra sai dai asirtawa wal jahara ko bayyanawa wa man asarra fil jahari duk wanda ya asirta karatu a inda ake bayyanawa sajada qabla salami to zai yi sujjada kafin sallama wa man jahara fi sirri wanda ya bayyana karatu kuma a inda ake koyewa sajada ba'da salami zai yi sujjada bayan sallama wa man takallama sahiyan duk wanda ya magana a cikin sallah da mantuwa sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama da mantuwa ba wai da gangan fa da mantuwa wa man sallama min rak'ataini wanda ya sallame daga raka'a guda biyu sallan kuma raka'an ta uku ne ko hudu sahiyan nan ma da mantuwa sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama yanzu tun daga nan da aka fara maka wa man jahara fi sirri wanda ya bayyana karatu a inda ake koyewa kaga bayyanawa ai ƙari ne sai aka ce sajada ba'da salami wa man takallama sahiyan wanda yayi magana a cikin sallah da mantuwa ai ƙari ne sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama wa man sallama min rak'ataini wanda ya sallame daga rak'o'i guda biyu ai ƙari ce sallamar sajada ba'da salami zai sujada me bayan sallama wa man zada fi salatihi raka'atan wanda ya ƙara a cikin sallarsa raka'a guda misali asubahi raka'a biyu ne sai ya da ya tahiya kawai sai ya ƙara kawo wata kaga ta zama uku au raka'ataini ko kuma ya ƙara raka'o'i guda biyu a sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku banda asubahi amma mun gane sajada ba'da salami zai sujjada bayan sallama wa man zada fi salatihi fi salati mithluha wanda ya ƙara a cikin sallansa kwatan kwaciyar raka'o'in da yayi abin sallan raka'anta guda biyu ne sai ya ƙara biyu ko raka'anta uku ne sai ya ƙara uku ko raka'anta hudu ne sai ya ƙara hudu batsalar salatu to sallar ta baci amma mun gane idan ka ga su ba dai ka tashi ga ka da ƙarfi kana jin yanzu ka kwanta ka tashi abinka ka ce to ha ba tana raka'an nan kwaya ɗin bari dai ƙara biyu su zama hudu kawai ba gwaninta ba to Allah bai karba ba ka samu matsala kenan ko shi yasa a addini karka yi guluyi karka zama dan bid'a duk ran da ka zama dan bid'a Allah ba zai karbi kayan ba gaba daya kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu wa man shakka fi kamali salati wanda yake kokonton shin sallar sa kan ta cika ne ko bata cika ba ata bi ma shakka fihi yazo da abun da yake kokonton a ciki kuma mu gane shi shedan kullun inda yake sa masu ma wasu wasi kari ne duk abin da yake sa in ka ji ana cewa to ni na yi ko ban yi ba to ƙari yake so kai saboda shedan mugu ne ya san yanzu in ka ƙara ka wuce gona da iri shine damuwan har ya ja ka ya kai ka zo ka rasa sallan gaba ki shi abin da yake nema ke Allah ya bamu da sauki fin nuqsani li tahaqquqihi sai ya ce wa man shakka fin nuqsani wanda yake kokonto a wurin ragi kaga ba ƙari ba ko yanzu ragi ne to li tahaqquqihi ya tabbatar da ragin yanzu sallah ya ce ya ganin raka uku ne sallan nan iya ganin kamar bata kai hudu ba kaga kamar bata kai hudu ba bata da karfi wancan magana to ya batta a uku ne ya batta a ina ya batta a uku ne faman shakka fi raka'atin wanda yake tunanin to ni raka'a ɗaya ne au sajadatin ko kuma sujjada ne ɗaya bi ma'ana raka'a ɗaya ne ko kuma sujjada ɗaya ne ata bi ma shakka ataha bi ma'ana atabiha ya zo da ita bi ma'ana ya yi ta ya kawo ɗayar kenan ya kawo ɗayar wasa jada ba'da salami sai ya sujjada bayan sallama sujjada bayan sallama me yasa zai sujjada wannan kokonton da yi ba ƙari ba yanzu kokonton da ya yi ita ta jawo masa ya yi mai ya yi sujjada bayan sallama na'am eh ko raka a ɗaya ko kuma sujjada ne ɗaya eh sai aka ce a tabiha ya zo ya yi ta yawa in ya kawo ta yawa eh yanzu sai ya ce yanzu to sai ya ce eh raka ɗaya bari ya ƙara ɗaya ta zama biyu kenan eh sujjada ne a sujjada ɗaya bari shi kenan ya ƙara ɗaya ta zama biyu lita haƙuƙi ana cewa in dai naƙasi ne to tabbatar da naƙasin kar ka yadda tabbatar da shi kawai yanzu uku ne to uku kawai ka bashi a uku ne Allah ya ganar da mu kaman ka gane amma wa in shakka fi salami sallama idan kuma yanzu kana kokonto ni nayi sallama kuwa to ka ce assalamu alaikum kawai in kana ƙariban amma shi ma akwai sharadi in kana kusa shine yanzu ka sallame wala sujuda alaihi to babu komai a kansa babu komai yanzu misali ya yi sallaman fa sai ke tunani na yi sallaman ko ban yi bace ka ce assalamu alaikum kuma babu wani sujjadar da za ka yi wa in dala amma in ya yi tsawo fa ba dala salatu bu sallar ta ɓaci duka nan da ka fito waje kake cewa to ni kan sallar nan kan na yi sallama ko ban yi ba to zo ka sake kabbara kawai saboda sallah ta ɓaci kamar mun fahimta ai abin shedan ya galance ka kayi nisa a ce sallama a sallar baka ma to ka fita ko baka fita a sallah ba kana sallah kawai kenan Allah ya ganar da mu a wannan masaba din wal muwaswisu yatruku al waswasata min me qalbihi wal muwaswisu kaga mai yawan waswasi nayi ko ban yi ba nayi ko ban yi ba yatruku al waswasata ya bar waswasin sa min qalbihi a ransa wala ya wala ya ati bima shakka to kar ya zo da abin da aka ce yanzu ba nan an ce maka kawo ba to yanzu wannan hukuncin kuma na wanda shi kullum haka yake kullum kawai wasu wasu hedan ba sallah shi kadai yake ba kai ko sallah shi kadai yake din ma wani lokaci sai ka ji yana mawa liman tasbihi shi kuma alhali liman ya san yana garanti ka kuma kana an taba wani sallah haka kawai ana cikin sallah za a zauna zaman ta ya kawai ka ji wani ya ce subhanallah to amma mu dai kowa na zaune kuma liman ma na zaune ya ƙara cewa subhanallahi kuma aka ji shi kadai ne liman ya ci gaba da harkarsa kawai dan da aka sallame shi yake cewa wallahi yaga kaman kaman fata shi za a yi kuma an zauna duk masallaci amma shi kadai me ya jawo wasi ne yake yawan yi shi wanda wasi ya aura to ya bar wasuwasin ko da ransa ta ce baka yi kaza bai ce yayi kamar mun fahimta shi yasa yake cewa wal muwaswisu yatrukul waswasata fi me min kalbihi me yawan wasuwasi ya bar wasuwasinsa aina a zuciyarsa saboda shaidan ne yake wasa da zuciyar mutum kuma shaidan kaga ba zai je wurin abin da babu ba ai shaidan ba zai je wurin abin da babu ba wanda yake da shi yake zuwa wurinsa ai ko barawa ma hawa haka ke ba sai mutum yana yanzu kango wanda ma ko gama rubin sa ba zai je saci me sai dai sha wiwi a ciki Allah kuma ya sauwake musu Allah sa su tuba Allah ka karbi kuma tubansu Allah fa ba zai rufe ma kofa ya rufe window duka ba baya haka sai dai ya bar ma kofa idan ka tuba sai ya karba har kana yi a hankali har ka bari gaba daya amma mun gane Allah ya fahimtar da mu bakin salati Allah ya maka ba ba salansa bane bakin sam ba ruwan karfi da hayaki da bakinka abinda aka maka an maka ne dan kai salati da shi Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu ba bakin ka muke ba gaskiya kawai muke gaya maka in ma ya ma zafi sai dai kawai ka ji mu dan ba za mu baka hakuri ba aikin Allah ba ba kowa hakuri ai kawai Allah ya shirye ka Allah ya baka ikon bari kafin ka mutu yawwa shine kawai magana wala ya atibi ma shakka ba zai zo da abin da yake kokonto ba fihi a cikin sa shi waye almuwaswis walakin yasjudu ba'da salami sai dai zai yi sujjada bayan sallama sawa'un shakka fi ziyadatin shin ya yi shakkan nan a ƙari ne aunu kusanin ko ya yi ne a ragi wannan kawai abin da zai yi ne sujjada bayan sallama me yasa saboda wasu wasinsa amma ba zai zo da abun ne ba in ruku'u ne ba zai zo yi ba in sujjada ne ba zai yi ba kamar mun gane nan kuwa to Allah ya ganar da mu ka tambaya ta biyo ne ka zo ka jinga mun kame kame abu ba buga kusa ba ba komai ba wa man jahara fil qunut wanda ya bayyana al qunut fala sujuda alaihi babu sujjada ma a kansa ka ji abun nan ko walakinahu sai dai shi yukrahu amduhu inda gangan yayi an karhanta mar ba so ba kenan ita alqunut din gaba daya in baka yi ta ba ba so haka bane kamar mun gane shi yasa yace yanzu mutum ya bayyana alqunut yayi ta a bayyane to meye ba komai a kansa in kuma da gangan ma yayi haka kawai ganin damansa an ki haka amma kar ya saki wa man zada surata fi rakatayil akirati rakatayil akirataini rakawo'i guda biyu na ƙarshe ai mun san me ake musu rakawo'i na ƙarshe a sallah mai raka'a guda hudu me ake musu a a mu gane nan wa man zada surata fi rakatayil akirataini ehe amin A'a, rakawo'in ƙarshe ne. Ai, rakawo'in ƙarshe me ake musu? Fatiha zalla, shi ake yi, to sai ya ƙara sura. Sai ya ƙara me? Sai ya ƙara sura. Fala su juda alaihi to babu komai a kansa, gashi ƙari ya yi ba, amma an ce babu komai a kansa. Saboda daman sallan asalinta abin da aka farlanta ta sallah raka guda biyu. Raka nawa? Guda biyu. lokacin da aka zo aka farlanta ta ta zama to farilla sai aka karar mai biyu ya zama hudu mai abin da mangariba ya zama guda uku da mai ta guda uku ne to shine sai ya zama to sai aka cire sallah ta tafiya bi ma'ana kasar wadda za ka yi sai aka mai da ita a asalin yadda take a farillance kamar mun gane ta zama to raka a biyu mangariba tana nan a nata dama biyu ne asubahi tana nan a biyu ta dama biyu ce a asali ma Allah ya ganar da mu to raka'a ta ƙarshe guda biyun Fatiha ake mata da ka zo ka sai ka ƙara me sai ka ƙara mata sura sai aka ce me fala sujuda alaihi babu komai a kansa mu fahi dinga fahimtar nan har wani ya ce to har ya ƙara ai yayi ƙari yayi sujjada in yayi sujjada sallar ta baci dan uzurin da aka yi shine in ya jahilci sallah shikenan sallar ta yi yana kan hanyar neman ilimi kenan amma in kuma haka ganin dama ne ya ƙi nemi ilimi to sallar ba a karɓa ba gaba ɗaya Allah ya fahimtar da mu wa man sami'a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya ji an ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yayi masa salati kana cikin sallah ya kaji wani ya cewa ai annabi ya ce sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam Ala shaya alaihi babu komai a kansa, sawa'un daidai ne kana sahiyan shin yana cikin da mantuwa yi, au aminan ko da gangan, au ka'iman a tsaye yake, au jalisan ko a zaune, kawai ya ce sallallahu alaihi wasallam babu komai kuma a kansa. Allah ya fahimtar da mu. Wa man ƙara'a surataini fa aksara, wanda ya karanta surori guda biyu ko sama da biyu ɗin, fi raka'ataini fi raka'atin wahida a cikin raka'a guda ɗaya misali kai ne kana sallah sai ka karanta qul huwallahu ahad sai ka karanta qul a'udhu birabbil falaq ai kaga surorin guda biyu ne shi ake magana ana aw me karaja min suratin kai ko ya fita ma daga cikin wata suran ila suratin ya shiga wata sura kamar yaya misali yanzu yana karanta suratul baqara yayi ayoyi guda goma sai ta makale sai ya duro qul huwa eh ai ta ne kusa da gida ku sai ya duro ina ulhuwa shine ake nufi anan ya fita daga cikin wata sura bai gama wancan bayan durko wata sura abunsa can kan daman suran ya gama wata sura ya shiga wata sura ku gane maganar nan ya be ya kama sura ya kai karshe ya ƙara wata sura ya kai karshe ita ake faɗa wancan wannan kuma yana cikin wannan suran ya shiga wata sura mun gane maganar nan Allah ya fahimtar da mu auraka'a ko ma ya yi ruku'u ƙabla tamamin sura kafin sura ta cika da ya yi ayoyi guda biyu sai ya ji kawai zai yi sujjada to sai kawai fala shai a alaihi babu komai a kansa mun gane maganar nan wannan ita ƙarshen ita ce ya yi sujjada ya tafi ruku'u lokacin bai cika surar ba ya yi wa'yansu daga cikin ayoyinta kawai sai ya yi ruku babu komai a kansa fi jami'i zalika babu komai a kansa cikin wa'annan gaba ɗaya wa'anne ne su ne mutumin da ya karanta surori guda biyu a raka'a guda ɗaya kamar mun gane ko kuma wanda ya fita daga cikin wata sura ya shiga wata cikin sura ba tare da ya gama wannan suran ba ba tare da ya gama wannan suran ba ko kuma wanda ya yi ruku'u bai ma cika suran ba mun gane abin da ake nufi kenan shi yasa ya ce fi jami'i zalika cikin dukan wa'annan Allah ya saka wanda ya rubuta littafin nan Allah ya ji kanshi da rahama wa man ashara fi salatihi wanda ya yi ishara kai karkai ta wancan ko ce wanda ya ashara a cikin sallah ba shi yake nufi ba wa man ashara fi salatihi wanda ya nuni a cikin sallarsa biyadihi aw bi ra'sihi da hannunsa ne ko da kansa misali wani ya baka ajiya ya zo ya samu kuma kana sallah yace ka ni kana ina ka ajiye mu ah ashe sallah yake sai ka mara haka sai ya gane ya dauka nasa shikenan ko kuma ni kan ka bashi sakon nan kuwa sai ka masa haka shikenan ka gama ko ya zo yana ta nema bai ma yi ma magana ba sai ka buga wani abu ko ka buga cinyanka misali sai da ya juyo sai kamar haka kaga ka an gama kamar mun gane abin da ake nufi duk wannan babu kuma fala shay'a alaihi babu komai a kansa to ai kaga ba taimake ka ba amma ho bai kai na maganar masu kasuwanci ana sallah ba kaga an ce an kasuwan wani da ne ko ne yanzu ne ban sani ba an ce wani an zo za a wuce sai a bubuga maka abu sai ka juyo sai a ce ana cikin sallan ba eh sai ya daga abu kuma to wannan ka ko nawa nawa ne sai ma haka eh addu'a cikin sallah ne kai ana kasuwa ana sallah to wannan ba irin wannan magana ake nufi ba Allah ya ganar da mu ai sai ya ce maka yawa man ashara fi salati wanda ya ishara cikin sallah fala shay alai wai babu komai a kansa a'a ya jahilci wannan ne Allah ya fahimtar da mu wannan kasuwa kawai yake wa man raka wa man karrara al-fatihata wanda ya maimaita fatiha sahiyan da mantuwa sajada ba'da salami zai sujjada bayan sallama maimaitawa da ake rufi daga ayoyi guda uku daga ayoyi guda me guda uku Allah ya fahimtar da mu sahiyan amma da mantuwa fa sajada ba'da salami zai sujjada bayan sallama wa in kana to me yasa yayi ƙari kenan ko wa in kana amidan in kuma da gangan ne fa zahiru butulan abin da yasa yace zahiru budurar shine ba wani magana da aka yi mai karfi akan abin da ya faɗa din shi yasa a zahirin magana budulanu sallar ta baci kaga ya maka adalci yayi me yasa yace wa in kana amidan inda gangan ne ya maimaita Fatiha din fa zahiru budulanu am a zahirin magana budulan sallar ta baci wa man tazakkara surata ba da inhina'ihi ila ruku'i wanda ya tuna bai karanta sura ba bayan kuma ya tafi inhina'i shine ya sunkuya ya tafi zuwa ga mai ruku'u fala yarju ilaiha to ba zai dawo don surar ba ai ta sunna ne da farilla ce zai dawo don ita kamar mun gane maganar nan wa man tazakkara sirra kaga an fara ma magana kace mun daya wa man tazakkara sirra awil jahara ƙablar ruku'i wanda ya tuna sirranta karatu ko wanda ya tuna bayyana karatu ƙablar ruku'i kafin ya yi ruku'u a ada ƙira'ata zai mai maimaita ƙira'an fa'in ka na zalika fi surati amma in a cikin sura ne. Mun gane? Fatiha kan ya yi ta yadda ake so, amma da ya zo suran sai ya rufe ta, shi ake fara. Ko ya yi fatihan yadda ake so da aka zo sura sai ya bayyana ta. kai akwai aiki wahadaha ita kaɗai fa a adaha wala sujuda alai zai dawo da ita kuma babu komai a kansa mu fahimci maganar da yayi abin da yake nufi shine wa man tazakkara sirra wanda ya tuna asirta karatu awul jahari ko kuma bayyanawa ƙablar ruku'i kafin ya yi ruku'u a adal ƙira'a zai dawo da ƙira'an kamar yadda take kenan fa in na zalika fi suratin amma in fa cikin sura ce wahada ha ita kadai kaga banda fatiha banda suran da ayi banda maganar mai fatiha suratul fatiha ba ita ake nufi ba sura wanda take biyo bayan ta ake nufi a adaha zai dawo da ita wala sujuda alaihi kuma babu na fatiha farilla ne yanzu ai can ya gama maka ai man takarrarar fatihata wanda ya maimaita fatiha ai ka zama ma maganar sura ba me yake nufi ai ya cire ma fatiha da saboda me ita din zaman kanta take yi nan kuma sai ya zo ya haɗa maka wa'yansu amma ya ce maka a ina a cikin sura a adaha zai dawo da ita wala sujuda alaihi babu sujjada kuma a kansa wa in kana fi fatihati a adaha to in kuma a cikin fatiha ne fa zai dawo da ita wasa jada ba'da salami amma zai sujjada ba'di mun gane magana kenan ta Allah ya fahimtar da wa in kana wa in fata bi ruku'in tayyib idan har ta tsere da yin ruku'u bi ma'ana san da yin ruku'u kuma ya tuna mun gane magana sajada li tarkil jahri qabla salami to yanzu ga wani magana ai nan abin da ya faɗa maka wanda ya tuna kafin yayi ruku'u wanda ya tuna kafin yayi me yayi ruku'u to yanzu in har ya riga yayi ruku'u fa shine magana wa in fata bi ruku'i in har ta kubuce da yin ruku'u fa sajada li tarkil jahari to wannan kan zai yi sujjada don barin bayyanawa qabla salami qabli wa li tarkil sirri in kuma yayi ne ya manta sirrantawa ne ba'da salami zai yi ba'di mun gane maganar nan sawa'un daidai ne kana min al-fatihati kai a fatiha ne ya bayyana awi suratu ko a sura wahada ha ita kaɗai mu gane magana mun gane abin da yake nufi ko a sake maimaita wurin nan to wa man tazakkara sirra yace wanda tukunna bari mu dauko daga nan wa man tazakkara surata ba'dan inhina'i ila ruku'i wanda ya manta ya tuna karanta sura bayan ya sunkuya ya tafi zuwa ruku'u fala yarju ilaiha aka ce ba zai dawo don ita ba ta sha kenan ko Allah ya ganar da mu ɗaya ya ce wa man tazakkara sirra wanda ya tuna asirta karatu awil jahari ko bayyana karatu ƙablar ruku'i kafin ya yi ruku'u a ada ƙira'ata zai maimaita karantawan fa in kana zalika fi surati amma fa yana cikin sura ne wahadaha ita kaɗai kaga ya sake bambanta ma a cikin suran wahadaha ita kadai kaga ba cikin fatiha ba kenan suran ita kadai zai karanta yanzu ya karanta yanzu misali sallar nan a bayyana ake yin ta sai ya karanta fatiha a bayyane sai suran da take bayan fatiha a boye mun gane maganar ko kuma a a sallan a bayyane a boye ake yin ta sai ya karanta fatihan a boye da yazo suran sai ya yi ta a bayyane kaman ka gane abin da ke tsayi to shine wannan hukuncin da yake faɗa shi yace wa man tazakkara wanda ya tuna sirra azurta karatu aul jahari ko kuma bayyanawa qabla ruku'i kafin yayi ruku'a a adal qira'a zai dawo da wannan qira'a din fa in kana zalika amma in hakan ya kasance fi surati a cikin sura ne wahala ha ita kadai kaman ka gani Allah ya ganar da mu a adaha zai dawo zai sake maimaita ta wala sujuda alaihi amma babu sujjada a kansa wa in kana fi fatihati in ya kasance a cikin fatiha ce fa in ya kasance a cikin a cikin fatiha ce fa a adaha zai dawo da ita wa sajada ba'da salami amma zai sujjada ba'di da bambanci da sura ko surar da ba ta fatiha ba ko to Allah ya ganar da mu wa in fata bi ruku'in in kuma ta tsere masa da yin ruku'u fa ai nan duka gaba ɗaya ba yi ruku'u ba ko to yanzu kuma an yi ruku'u sajada li tarkil jahari to ba zai dawo da su ba gaba ɗaya zai yi ne don ya bar bayyanawa qabla salami ita kuma bayyanawa da ya bari zai yi qabli dan rage yayi ya rage sauti kamar mun gane walitarki sirri in kuma asirtawa ne ya bari ba'ada salami zai yi mai ba'adi saboda ne tsari ai mun gane abin da ake nufi sawa'un daidai ne kana min al-fatihati nan kan a cikin fatiha ne awi surati ko kuma sura wahada ha ita kadai dole ne wannan haka shine hukuncin abin da zai yi kenan wa man dhahika fi salati wanda yayi dariya a cikin sallah batalar salatu sallarsa ta baci gaba daya kana sahiyan shin da mantuwa ne au amidan ko da gangan wannan shine da mantuwa ko da ganganyi yayi dariya ka ji ba dariya ka ji ba yau a'a dariya ta ɗauki ya zama yana wasa da Allah kenan ya za ka yi dariya kana ganawa da Allah yanzu misali gwamnan gombe kira ka ya ce yana son za ku gana ko kuma ya ce maka ya baka lokaci zuwa karfe biyar ka zo mu gana ka zo ba kun gaisa ko ka kama dariya zai ce me wannan ya zama ya zama kware sai dai a yi gaba da shi kawai to ya za ka zo gaban Allah kana dariya ka yi dariya a'a baka san me kake ba kenan wa man dahika fi salati wanda ya dariya a cikin sallah batsalar salatu sallarsa ta baci kaga kawai an gama sawa'un daidai ne kana sahiyan da mantuwa ne au amidan ko da gangan yayi dariya wala yadhaku fi salatihi ba wanda yake dariya a cikin sallarsa illa gafilun sai gafili mutala'ibun mai yawan wasa walmuminu shi mumini iza kama lissalati idan ya tashi zai yi sallah a araba bi kalbihi yana halartar waransa bi ma'ana ya kawo waransa an kulli masu wallaha bi ma'ana ya kade dukkan wani abun da ba Allah ba kawai Allah yake nufi subhanahu wadda tsarki ya tabbata a gare shi wata rakar duniya kai yana barin duniyan nan ma fa wa ma fiha da duk abin da yake cikin duniya din kaga ba wani lissafin cafani a wurin sa hatta ya hagora bi qalbihi har ya halartar waransa bi ma'ana ya kawo waransa jalalullahi girman ubangiji subhanahu wanda tsarki ya tabbata a gare shi wa azamatahu da girman sa bi ma'ana da haibar ubangiji wa yartaqida qalbahu ya daure ransa wa tarhaba nafsahu ya tsoratar da ransa min haibatillahi daga farjinin ubangiji haiba abin da ake nufi ai akwai wani sai kaga an yi magana guda daya duk ita aka faɗa amma sai ai ta yaya ta nashi misali yanzu a ce kullum kana ta wa'azinka kana a ji tsoron Allah a bautatawa Allah sai aka samu wani babban malami ya kawo ziyara a jihar Gombe ya yi wa'azi a kan aji tsoron Allah a bautata wa Allah da ilimi sai ka ji ai shagwa na ya zo ya yi wa'azin aji tsoron Allah a bautata wa Allah cikin ilimi sai kuma kafin shekara goma kana ta faɗa me yasa shi ɗin haibarsa ne ta sa kalmarsa ta ɗaukaka kamar mun gane to a mutum kenan to na ubangiji ya wuce wannan in an ce Allah an gama waye kuma yake makwantaki babu shi babu wanda ya ingance ubangiji ya ce to ka gama komai sai dai shiru kawai Allah ya ganar da mu shi yasa aka ce to shi mai sallah inda mumini ne abin da yake ma wa zuciyarsa kenan ya kawo Allah ciki bi ma'ana ya duk abin da yake yana tsoron ubangiji cikin sallah yana yin ta yanda Allah ya faɗa yana yin ruku'u yadda Allah ya ce yana yin sujada yadda Allah ya ce yana yin duk rayuwarsa yadda Allah yake a cikin sallah din Allah ya ganar da mu amma mutum ko tsayuwar sallah ne zaka ga zai maka abin da ya ga dama ana daidaita sahu sai ga yana kaman haushin ma yake ji wai kai da kake kokarin ya daidaita sahu ba kuma bayan ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku daidaita sahu ko a me ko a caccanja fisakunku me ne yake nufi ba wannan fiska ya zama to wannan ba a'a yanzu in ita aka maka in ka gane ai yanzu zuciyarka daban na makocinka daban kuna zaune a sahu daya amma kana jin haushin haushin sai yana jin haushin ka ai an samu damuwa ko ba samu bane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku daidaita sahu ko a caccanja wayannan abubuwa kaga kuna ta gaba da bata da kai bata da dini me yasa sahun sallah ne ko kuka bata shi ai ba kawai bane a wurin mumini ko to Allah ya ganar da mu nan ce daidai da sahu ka daidai da sahu kar kai da kai sallah sahu na tsintsinke daidaita abin da ake gani sai dai akwai wani magana yanzu misali mutumin da zafi yana wahalar da shi zai yi sallan ba cikin mai nutsuwa ba to wannan kan bai hada sahu ba je inda zai yi sallah cikin nutsuwa to ku shi yana da uzuri mutumin da sanyi na wahalar da shi nan kuma an kunna fankoki kowa zafi yake ji to shi nan bai shigo ya zo ya haɗa sahu da kai kun wannan ba ya tsaya inda nan ne zai fi nutsuwa ya yi sallah to kar ku damu da shi Allah ya fahimtar da ku kar ya in ya shigo ya cutu kaga shi ya cutar da kansa yana da dama ya yi sallah inda zai zama to kwanciyar hankali nutsuwa sai dai uzurin sa ya zama to uzuri ne karɓaɓɓiya ba irin uzuri na ɗan adam ba wanda shi kawai sai ga ai hakan kawai wani abun ayin wani gaya ma uzuri sai ga ba uzuri bane kawai to shari'a abinda take nufi uzurin shine idan ya shigo masallacin zai yi sanadin cutuwarsa cutuwar da zai zamanto rasa ransa shine yake nufi Allah ya fahimtar da mu sai ya ce to tarhaba nafsuhu yana tsoratar da ransa min haibatin lahi da kwarjinin ubangiji jalla jalaluhu wanda girmansa ta kai girma fa hazihi salatul muttaqiina muttaqina wannan ita ce sallan muttaqina masu jin tsoron Allah wala shay'a alaihi fi tabassumi amma babu laifi a wurin mai sallah dan yayi murmushi tabassum shine murmushi yanzu ya karanta surar da a cikinta akwai abin nan jin daɗi na holewar aljanna kai sai ya murmushi ya tuno akwai holewa a can yayi haƙuri na nan duk wanda ya cashe a duniya wallahi ba zai shiga cashiyar lahira ba kuma a lahira a aljanna akwai lokaci akwai na sati-sati akwai na wata-wata akwai na shekara-shekara wannan holewar tana nan tana jiran ka amma ka cashe a nan ko da niyyar cewan ibada kake babu cashewa addini wallahi addini sauki ne da shi ba abin da za ka buga ka ce Allah ne ce kai karya ne wannan addinin musulunci babu wannan in dai ka cashe a duniya ta rayuwarka to ba za ka cashe a aljanna ba don na aljanna shine mahaɗar tana nan har maluma da kake zagi na wannan lokaci naka din suna ya wurin ai ba annaba bane ko to su din suna da sai a lahira a aljanna bayan kun shiga kun gana da ubangiji ubangiji in an gana da shi ana ganawa ne da shi a ta shekara ta ƙarshe in an gana da shi ba ta ƙarshen zaman kacin ba a dukkan amu dukkan shekara ta zo za a gana da Allah lokacin da aka gana da shi wani girgije zai taso baki sai a tambaya me kuke so a muku ku yan aljanna su za su juya ga malumansu sai su tambaya me za a mana sai ce a muku ruwan yan mata dan shine holewan aljannan kawai akwai a duniya ba wani haka yake holewa ba mata in kana son wani abu ka bi ta matarsa ka gani gashi nan gungurun a waje ba amma ashe a cikin gidan kawai wata saude saude ce hakan nan me yasa saboda innan nisa ashe ya ilu kulik lalana Allah ya ganar da mu to idan ya tuna wani abu na aljanna jin daɗin aljanna ɗin to dan ya yi murmushi cikin sallah fala shai alaihi babu komai a kansa wa kuriha ya muke da lokaci ne to kar mu ta tafiya ba wa buka'ul khashi'i buka shine kuka na mai jin tsoron Allah yanzu ya tuno wa'ansu ayoyin azaba ya tuno wa'ansu matsaloli waɗanda suke na lahira kuma ya tuna kai shi kashin kansa daga satan kayan mutane sai dan bushe-bushen nan kawai sai dan walawala shi ke iya ga imani ya shige shi a wannan lokaci din kawai yayi kuka dan bakin cikin abin da ya aikata shine bukaul hashi fi salati a cikin sallah muhuta firun Allah ya ce to ya gafarta masa ba shikenan ba ai imani ya sa shi wannan Allah ya fahimtar da mu ba fa irin kukan mai bunsuru ba fa ba irin wannan kukan ake nufi ba waman ansata limuhudisin ƙalilan falashe alaihi wanda ya shuru limuhudis ƙalilan na? limuta haddisin ɗayyib fata Allah laka waman ansata limuta haddisin ɗayyib wanda ya shuru kaɗan don me ga wani mai ba da labari yanzu ana ta harguwa wajen nan kuma kana sallah baka san menene yake tafiya ba sai yiwu akwai matsala kana ta ibada mun fahimta sai ka yi shiru kalilan dan shi bala shaya alaihi babu komai akan bala bala shaya alai babu komai akan wannan a gana neman sallan fa ka zama ka annita kake yin ta to kana sallah kana tuna cewa wance ma ina wani ma ina bin sa naira kaza wance ma kaza nake binta ran nan na sai a taruhu bata ban canji na ba wance kaza kaza to ba shi yake bukata cikin sallar ba me yake bukata ya zamanto zuciyar farigar komi a cikin sallar kake yin ta yanzu ina ruku'u ruku'u matsayin ta farilla idan na saba ta kaza ne zan yi ya zama gurbin ta tana faruwa sai ka aikata shine abin da ake nema fa wa man qama min rakataini wanda ya tashi daga rakawai guda biyu ƙablal julusi kafin ya zauna fa in ta zakara ƙabla an yufariq al-arba in har ya tuna kafin ya rabu da ƙasa biyadihi da hannunsa wa rukubatihi da ko kuma gwiwoyinsa raja'a ilal julusi ya dawo ya zauna misali yayi haka zai tashi ya yunkura tashin amma hannunsa bai rabu da ƙasa ba ko kuma hannunsa ya rabu da ƙasa amma gwiwansa bai rabu da ƙasa ba ko gwiwansa ya rabu da ƙasa hannunsa bai rabu da ƙasa ba mun fahimta to har yanzu yana cikin wannan yana cikin sha'ani to raja'a ila julusi ya dawo ya zauna wala sujuda alaihi babu komai a kansa amma tare da sharadin cewa hannunsa bai bar kasa ba ko gwiwansa bai bar kasa ba amma ya riga ya yunkura tashi ne mun fahimta sai ya tuna wa in faraqaha idan kuma ya rabu da kasan fatamada wala miyarje ya ci gaba da sallansa ba zai dawo ba wasa jada ba da salami sai sujada bayan sallama na'am ban kabla salami tayyib sai sujada kabla salami sai sujada kafin me kafin sallama me yasa ya rage me ya rage tahiya kamar mun gane wa in faraqaha in har ya bar ƙasa ɗin tamada ya ci gaba walam yarja ba zai koma ba wasajada qabla salami sai ya sujada kafin sallama wa in raja'a ba'da al-mufaraqati to san da ya riga ya tsaya kuma sai kuma me sai ya sake dawowa wa ba'da qiyami abin da yake nufi bayan tsayuwansa sahiyan amma da mantuwa au amidan ko ma da gangan din ya dawo din kamar haka ne ko sai aka ce me sahar salatu sallarsa ta inganta ta yi kenan abin da ake nufi wasa jada ba da salami amma ko sai ba di to me yasa aka ce sahar din nan saboda da gangan ya dawo da me da gangan ya dawo sahar salatu aka ce sallarsa ta yi me ta inganta Allah ya ganar da mu na gani kuma saboda lokaci yawwa to za mu tsaya nan mu amsa ko da tambayoyi guda biyu akwai in yaso sai mu yi addu'a ubangiji Allah ya karba mana abinda muka yi na kusakure Allah ya yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ɗora mana a mizani Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya na'am akwai mai tambaya na'am bismillah na'am na'am misali yanzu kai ne ka samu sallan isha'i kana sallan isha'i sai ka samu raka'a biyu na farko waɗanda ana yin fatiha da sura kuma a bayyane su ka samu ko kuma su ne ka rasa su ka rasa ɗayyim ka samu wanne ka samu na ƙarshe wanda ake yin fatiha kaɗai kuma a ɓoye a wannan masaban abin da take hukunci shine za ka kawo raka'o'i guda biyu kuma a bayyane hadisi guda biyu ne akwai ƙaguha akwai tammuha kuma duk hadisai ne in ka ɗauki cika sallah za ka yi za ka cika sallah ne kamar mai raka'o'i guda biyu da me da fatiha da in ka ce mai ƙaguha biya za ka yi za ka biya su ne mai fatiha da sura fatiha da sura mun fahimta Allah ya ganar da mu duka akwai wannan kaulin amma me kake yi na addini kaza nake yi shikenan ka huta duka don akwai hadisin gaba daya in ka duba almuguni za ka samu ƙarin bayani a cikin wannan Allah ya ganar da mu ko tambaya almuguni ko ce kafin ya bar ƙasa ifarika ya bar ƙasa biye da hi au bi rugubatihi daga hannunsa ko da gwiwansa ake nufi dan ɗaya ya tashi to ɗayan yana nan kamar yana nan ne in hannu ne ya tashi ya bar gwiwa akwai shi in hannu in kuma gwiwa ne ya tashi ya bar akwai shi wannan duk yana nan a ƙasa bai tashi ba tukunna rabuwa da ƙasa shine ka bar hannunka da gwiwanka duka to shine ka bar ƙasa kamar nan Allah ya ganar da mu muna ganin tambayar sun gane ko to mun muna addu'a kuma dadi Allah ya yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah.